takwas da shekara ta dubu biyu da goma sha uku da miladiya da tashi aya ta arba'in da ɗaya a cikin suratul anfal da kuma yau insha Allah da tafsirin alqur'ani a wannan wata da albarka da ramadan masallacin nan na alƙur'an Allah ya albarka mu da littafin wanda yake an yi shawara na fitowa bayan kan wata jarabta da Allah yi cikin sha'awa Allah kuma bai bani damar yin aure ba an bani shawara kan da yake yin yake yin azumi mutumin da aka yi to ina kokarin ina yi amma Allah ya kuma ta ina kasa a in na kasa amma ana da kuma ta wato na taka wato karamin ƙarfin wato nuna ka tsaye ya nuna kamar tsara mai ƙarfin sha'awa in kuma ba da so su ke da iyakan da iyaka su iyakokin da Allah ko su ke sarki ya biya da shi mana shi ne ke cewa Allah ya raba shawara a kan wannan al'amar inda za su soke wani kusurkan a taimaka suna wasu Allah ko su tafi taimaka wa da daya Allah ko su Allah ina ba a wani kusurkan ya ce wani sa wa wani sa a cikin rikon ruwa wanda ya yi kamewa da wanda ya yi ma'afa shi ne sani sha'awarsa da za a aikata alfata ya kai kuma Allah zai ba shi saboda haka a kuma mutum gaskiya wajen neman kariya daga Allah jalla wa ala Allah zai kirkita masa alƙawari kuma da aiki da wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya da aka aiki da ita kuma sun zuciyarka kada kai ko shakka cewa albarkacin biyayyarka da wajen Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskata wasiyarsa da yin aiki da abin da ya umarni da shi Allah ya sani ba saboda haka ba da tsarin an da zama san ba da tsarin wannan da suke wasiyar da ta Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ba ta kokarin ka wajen mujahada ita rayuwa mujahada ko kai auren ba sai kai mujahada saboda nawa ne suna da auren suna farin suna da auren mata hudu amma auren mata hudu bai kasance da su ba saboda sun fi mujahada da yawa ko ne kake yi ta tsammani za ka zama kuma kamar mala'ika an cire maka da su yi ba dole ake jarba da wannan jarba dole sai an cikin su yayi mujahada sai yayi yaki da zuciyarsa mutum dole sai yayi yaki da zuciyarsa saboda haka wani Allah ya sauka ne maka sun sauki wani kuma sai ya nemi ɗauki ya daga cikin ɗaukin da kake nema shi ne wannan azumin da kake ɗauki ne da Allah zai fata taimako da shi wajen yakin sha'awa amma da duka kan cewa shi kenan ba za ka yaki da zuciyar ka sai ka yaki da zuciyar ka kuma ka nisanci abin da yake motsa sha'awa yawanci mutane suna tsammanin cewa wato a idan da mutum ya azumi ba zai samu sha'awar ba ga baki ɗaya kana aiki mutum sha'awar za ta zo idan ka ji inda zai kayan maka da sha'awa النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه الصحابه اكن جماعه كتي كتي اي باب لا بد كل في دوله كتي باب كتي باب جماعه كان باي كتي ني حكي كتي قبل البصر نرد الجنة نرد الجنة مدينة الشارع كما كوارد إمارة الأرض كوارد الشارع الجنة فهي بتصير غض البصر نزل وجهه في مثال الجنسة بالجن بتتكلم ما يعرف بس انت تقول توجي يتجي لها لان يتجي لها انت مؤثرة تقول حتى تقول سنة وهي النبي صلى الله عليه وسلم يجي مسيدنا ان كان يسألون قومه اما بعد النبي يعني لما تيجي كلا في كلمة تيجي لما تكلمك dole sha'awar da za ta yi musamman kuma daga cikin abubuwan da suke kawowa na ta da na motsa wa sha'awa ta aiki da mutum wanda bai halatta wanda bai halatta ba daga aiki da mace wanda ba muharram ba ta bai halatta ba kamar tana wajen aiki ko kuma a makaranta ta zauna a waje da ke cin da ta wanda yake kalwa ne wanda da ko hannun da cewa wanda yake shigowa wajen duk wanda ta da sha'awa da suke tayar da sha'awa suke motsa haka dalika yin a zance da ita da abin da yake za su tafi da shi da shi kana jin daɗin murya kana jin daɗin murya ka wani abin da yake motsa sha'awa to da dole su duk wanda ba ko ne ne kallace kallace ta ce kai kan da ke gabul baba kan abin da yake na ruwa shi ne akan shi to amma wani a cikin ɗaki da zai zo ya zauna ya sanya talabijin ya sanya filafiya a ba yana kallon mata yana kallon suna abubuwa na sha'awa ne musamman kuma ya ce yana yakin sha'awa da ka dole su ce a cikin irin waɗannan matakai domin ya nisantar da kansa daga abin da wato zai nuna sha'awa kuka shi ta Allah ta'ala ya ce wala ta ƙwabu jina kada ku kusanci jina bai ce kada ku jina ba kada ku kusanci jina wannan hanyar ne ga abin da yake zai kusanci abin da zai kai mutum ya zuwa ga jina shine abubuwan da za su sauƙaƙe zuwan wato alaƙa da cuɗanya tare da mutum kamar shi daɗin zancenta kamar kallonta kamar magana da ita kamar kaɗaituwa da ita kamar yin tafiya da ita ita kaɗai duk waɗannan abubuwa da ya samu da ana su domin a hana mutum kusantar abin da yake shine sababin mutum duk wani yana da cikin istifa wani ya sa shi ya ifa hula wanda ya ifa hula wanda ya nemi al'afa tanewa Allah zai ba shi tanewa Allah ya ba mu tanewa ya fara yi tsare a cikinmu da mutunci wanda yake ina da waya a cikin akwai Qur'ani da tafsirai amma wani lokaci sai na bari na kamo waro ina ina da cikin kaina kan na zama da cikin waɗanda ta ba da kisa ya kamata ya kasata yanzu kana jin alƙur'ani duk da yake zahiri gaskiya wanda aka ba da kyau shi ne wanda ya an saka da tana da wani kuma sawa sawa a da mutum ya sai da tana da Qur'ani a turawa wanda su ne irin a wato sahabban zamu yi min hali Allah ya kiyaye amin amma wanda yake ya sanya alqur'ani a cikin kwamfuta sannan kuma ya sanya wa'azi a cikin abin da za ka ɗauka a karanta Allah a karanta ayar Allah da shi da ta samu da shi zuwa ga Allah jalla wa ala yakan kunya da kuma a cikinsa kuma a ji waƙoƙin a abin da a kana da kowa wa mutum da abin shi ai za ka kunya Allah ya idan to a ga wanda ya zama to a duk da wanda ya haɗa ganin hada da ganin mutum ya zama to ya ce ya yi da wannan yin kusa amma da shi ma mutum ya kamata ya kunya Allah wanda Allah ya zama to abin da zai zama da mutum kan abin da daidai da mutum ya farfarta wato mataki na farko na mutum da zai zuwa ya yi ne da kuma a yi ba amma da sun ne ga wanda Allah ya kyauta kuma bai amfani da azumi azumi makaranta ce azumi makaranta ce shi da koya azumi ya sanya ke ruwa da ba su rawa amma ta da cikin yana da yawa domin idan mutum ya saba jinta to ba zai ba zai zo ba shi lokacin da zai ne su ala abokan da jarumta ko yake ya sha goshi yana so ya sai ya huta sai tuna ba zai yi kan cewa wani lokaci da bari a kai da lokacin da zai yi wata idan ya san idan ya ji wato tasirin alƙur'ani da zuciya ta tana da shirin da yawa wanda Allah ya ya yi mutum sauki da alkhairi da bauta ba mutum ba mutum da zai rabu da ke sannan ne hukuncin game da wanda ya gina gida ya sa tashi tashi ba wai a wani ne ba shi ya gida inda zama da yake a cikin gida a nan amma ka gina masa ka gina gida ka ba shi ya mai da shi wajen bauta ko ka gina gida ka ba shi ya mai da shi gidan cin giya da wannan duk ya ta kan ta masa a kan sabon Allah wannan shi ne ya da wanda mafiya yawan malamai suke da kowa a kan malamai amma dai ka baki gida ya zauna wannan zaman ka tun da zama ne wanda yake kun yi kun yadda ku zauna a bi zama na aminci na alkawari ya halatta da yake ya zauna gida din a kasar da ku ranka yana da cikin tsara dukiyar da tsara ranka samun masa alƙali to ba babu yake da ba da ayar magana.
fara kallon shi wannan gidan da ake bada to ai suna yin amfani da wannan gida wajen bautar abubuwan sun su suka ji da daddare suna kai suna kai suna kai sai idan ya zama cewa to wannan shi ne da wannan dalili idan akwai abin da yake za su yi rashin sa a jini da sabon Allah to sai su fita wannan ba da ke kana su amma asali ba su don su zauna a matsayin mazauni a a matsayin gida na zama wanda ya to idan ko sun yi wani abu kusa da tsariyar kawai zaman gida da kusa yi wani abubuwa wanda ba su dace ba da addini da tarbiyyar wannan kuma sai a ce wannan shi ne sai a kunshi a kan wannan kuma hukunci da ma yana iyawa da tare da illa to na kai da aka illa wannan abu na fasikanci a sai a hana su saboda dalilin fasikancin ba wai da dalilin da wani ba me shi ne hukuncin bashi wajen aiki bashi wajen aiki da ake karɓa na abin hawa a biya wata wata da tarin kuɗi da yawa har mutum ya biya a shekara ko fiye da haka wannan bashin tsari da kudin da ake farawa a cikin wannan bashi shi ne kudin ruwa ke halatta ba shi ne ba wanda Allah ta'ala ya haramta kuma wanda ya yi zama azaba da cewa idan mutane ba su yana ba su sanu su sanarwa da Allah cewa akwai yaki da Allah zai kawo musu da shi da mutum sallallahu alaihi wasallam wannan da gani komai ya tantance Allahumma illa suwa guda daya wanda ake ce ma wato kudin neman administration wato kudin da za a shirya takardun biyan a wato karɓar bashi kuma ake shirya takardun da za a rika biyan bashi kamar yadda malamai suke ma bankin duniya na musulunci islamic development bank fatawar cewa za su iya karɓar wani domin sukan ba da bashi da kasashe kuma su ba da bashi da kasar nijar al-misali kan aje a gina musu wani jami'a da wasu gaba da bashi wajen biya suka turo mutane su tabbatar da cewa bashi da suka baya ya cika sharafin alkawarin da aka yi su jini to wannan turo wanda mutane za su su rinka dubawa kudin jirgi da kudin hidimar da za su zo su zauna su a da kwarewa da kudin da za a biya su na albashi da kudin zaman su a can wannan babu da yake a sanya shi da wanda shi da su bashi da suka biya saboda maslaha saboda maslaha ta riba maslaha shi wanda ya ba da bashi wannan ba da shi ne ba da shi amma ta ce dole ne wajen tabbatar da shi ke hakikalin abin da wato aka fada shi za a dora masa amma ba wai ake a dora masa abin da ake ganin a amfanin da shi wanda ya bayar da shi ba shi ya rasa na wannan kudin ba ba da ake ba opportunity cost wannan da shi ne ainihin wannan da a bisa haka ne mun taɓa yin fasa muka ba wa muka ba da shawara da gwamnati cewa a kawo dala ne sai ta yi kyau gwamnati ta yaya ta da tsoka da ita saboda ba za a tsaya a dukkan sun yi wani shari'a ta shiga wajen wajen wajen domin su kansu ba zai suke wajen fatuwa suka ce wajen fitar da wajen sanya wannan dole a kan yaki da shawarar malamai masana ilimin fikiru ko masana ilimin tattalin arziki wanda za su tabbatar da cewa an kiyaye iyakar Allah to yawanci kuwa da shi za ta samu wannan sauran gwamnati saboda haka saboda ka'idar da shi a toshe ta fakka na aka yi ba da kuma a aka ba da wannan kuma sun ce a kada da kuma ta da kwallon saboda haka abin da ma'aikata su yi abin da ake sanyawa wannan haramu ne ribari bai dace ba kuma yanzu da an samu a bankin musulunci a bankin jari na da taga ta bankin sami da wata taga ma ta bankin sali a sali sami aiki sali dukkan su suna da cikin abubuwan da suke yi suna ba da bashi wajen suna sai ba ba da bashi ba suna ba mu mutum a wato da sai mata abinda suke bukata sai mata tafiya da riba فتفاسدا والتي فيه وأن الله البيع وحرم الربا. لولا أن هذا يأتي جملة مسمى أتى شمس وأن السلام في أجور من المسلمين في قوة النبوة هنا فإن ذا أثار ذا أثار وما يكفى da wanda yake so a taimake shi ba Allah a shirya masa tsarin bashin nasa a shirya masa tsarin sayar motar ko babur ko kayan gida ko makamantan wannan ko gida ta hanyar waɗannan bankuna wanda suke na musulunci domin a taimaka masa wajen bin Allah ya yi a taimaka masa wajen bin Allah a taimaka masa al'umma ba su daya amma a ce ba a ba ko ce ta ba wanda da addini ta ba wanda da addini ba ne za a ba ta ba ba za a ba ko ta ba wanda bai dace dole ce wanda ne a kan musulmi dole ne ta yi wa masu hawa wanda ku yake cikin yake dauki ba ko ta kun doka Allah shi ke ne yake da karba ko da ne amma duk da yake cikin musulmi dole ne ta da abin da musulmi ke da saboda haka wannan a shawara ce da yake wanda kuma zai gari cikin su da komai ba har da ba ba ku ba ita kuma kawai garanti za ta baya kace na namu cewa wannan da ma'aikaci na ne albashin da zan turawa zuwa wajen saboda zai za a ke kuma da ɗaukar hakkin ku ku tabbatar da kan cewa an ba ku lamuni kan da ku ke kuma da kan abin da kai gwamnati da ake ba ita ma da ku kudin ba saboda da kudin da suke amfani da shi domin taimakon al'umma a domin gina abubuwan da al'umma suke bukata su kuma mutane a kuma suke bukata amfani da dukiya da gwamnati da wa'annan gwamnati suke da shi wanda suka tattara daga dukiyar kasa ba su ɗaya domin su zan samu fa'ida mutane ma a duba ba su samu fa'ida a samu ci gaban kasar kasuwanci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم إن كنتم آمنتم بالله وما sun haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da ya neman a ba shi su taimaka a bisa alƙawarin da aka yi zama su cewa ba zuwa sai ya dawo da ne shi ne farko wanda aka sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga Madina a su ne yanzu ne bayan ba mu ba da suka a da Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman su taimaka masa a kan biyan biya wanda wanda da cikin musulmi ya kashe wajen wata kabila kuma alkawarin da aka yi ne idan jiya ta aukar wani musulmi ko wanda ya mutu to duk mutanen madina za su tare da taimaka a fara kungiyar da mutane to ya ji dan su kawo igiya su kawo na kuma ba yana zaune a ƙarƙashin wani gini da suka ce ai ba inda za ku samu dama irin wani ku samu wani ya ɗauki cikin dutsen nuka ya hauka da ya ɗauki dutsen nuka a kansa da ke shi kuhuda idan kowa ya kuta yana da wani kira ya kashi ne da ya gaya mata ya a haifar ya ga sallar kiran ya tashi ya ga faru da kuma da ke kowa ko ne ba ana kira ana kira ya zo ana ga ya dade shi sai na ubakar ya ya tashi na tambaya a an samu wata ne suka ce kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam suke mun gaci ya da shi madina sai suke sauri suka bi shi to da suka je sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu da abin da banu da zai da sanni don haka wannan yana da cikin warware alkawari inda an yi alkawari za a zauna a cikin aminci yayin da suka yi muhawara suka yi kokarin su kashe shi sun keta alkawari ko ba su keta alkawari sun keta alkawari sai Allah sallallahu alaihi wasallam ke kusa da cewa babu sauran alkawari tsakanin da to sun san abin da zai saura shi ne cewa dole ba za su zauna ba a cikin garin sai suka ce sun yarda za su sauka a kare a dukkan dukiyoyi sun bayar da haka sun ba mu ba da sun ba da kan da amma a kare su da kashi inda su ga hukunci kai a kawai su da Allah sallallahu alaihi wasallam ya yarda yace to amma duk da aka ya ba su dubi yi da su a kan rakumi kowa ya dauki abin da rakumi zai iya dauka na dukkan abin da suka mallaka sai dai kada su kayan yaki banda ta kubba banda mashi banda kayan kaya amma komai na abinci to shi ne suka rinka wato sassake a ta kofar a ta kofar kofar gida sai a tsari da a ɗauki ta kofar duk abin da duk abin da rakun ne ya ɗauka sai a ɗauka sauran kuwa da gonaki da komai da abin da rakun ne ya yi tsarfin rakun gida suka bar shi to wannan dukiyar shi ake ce makai Allah ta ya ce ma a fa'a Allah wa ala rasulihi minhu وما أوجدتم عليه من خير ولا رزق أقول ألا عظام من ذنب صلى الله عليه وسلم وأبو الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب بقموطة جواتهم كبا كورا أمم كتبون كتب جهالي أقصان سنة تشكروا ألا يجبوا وأشياء تشكروا وطبعا هذا ومن ذلك يبدأ يشبه خير ما ما يعلى فأسلوني ربوعة إن رسول الكتاب رسول الكتاب haka da abin da aka suru aka ba abin da aka suru da da abokan gaba suka ce sun bayar da shi to mai aka ba su da rabo wanda sai suke ma alfai shi alfai ko kun da shi Allah ya bayyana a suratul kafir wa ma aqaba Allah ala rasulihi min ahli qura fa lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba wa yatama wa masakin wa ibn sabil da ya yi rasula tambayar halin ya yi wannan yana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba shi da waɗannan dangogi da aka ambata waɗanda suke fakirai da ɗan dangin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai da ibn sabil da da marayu a ba su domin a samu abin da ake ce ma yanzu motsawa a samu motsawa ta wato al'umma waɗanda suke ba su da shi ta so kuma su mutu da shi ba irin al'umma da ba a mutu ba in kai talaka ne talaka ne yin dindin da kai ya yi da cikin fita ba ya da cikin da wata in kai kuɗi ne ka sha shi ke nan to Allah yake ba haka yake ba kai la yakuna dunan da bai da alƙalmi ya yi dukiya kada ta zama duniya dukiyawa ta nan bawa ta ko daga hannun wannan sai hannun wannan sai hannun wannan ba da ba da sakowa ta kai ɗan kapital ba da wani abin da take ba crypto da su wato masu kuɗi ke ta samun kuɗi idan suka samu kuɗi yayi yawa yayi yawa yayi yawa sai su tumba in suka tumba su sai ya ci shigo sai ya yi ne sai ya kauce sai ya kauce haka ya tafi da suka ce wato kada ka hanya da za ka tafi masu yin da babu haka ta kai shi kai ma idan suka yi ba ta ba ta sai sai gango jari suka yi to Allah da Allah ke waya a canza man a raba yadda yake yi ba yayin da aka zo aka samu abin da ba a tsammani Allah ya kwara mu ya kawo da ma'ana a al'umma baki ɗaya to a fuskanci waɗanda yake ba su da shi a ba su domin su ma su taso zaman su dukiyar ba su da ɗaya a kan masu hannun su ne bane su ma ya zama su taso to alfai ba haka ake mata ita ba ganima duk waɗanda suka yaki suna da ku Allah ya ce ku mutum shi ne na da shi da maza Allah ya yi ambata mafhumin wannan aya ya nuna cewa kashi hudu cikin biyar har ba ta ma kashi hudu cikin biyar kaga tamanin cikin ɗari kenan mafi yawa shi za a ba wanda suke yayi to da haka kenan wanda suke yayi su ne suke da fiyayyar raba kuma da haka dole za ka zama duk su kowa dukiya wanda ba su yayi ba kuwa kada ya zama dukkan da su dukkan su rinka ganin masu zuwa ya ce su kai shi su ko wanda ya ci saboda larura ko saboda rashin ƙarfi ko saboda rashin tarihi ko saboda rashin iko da za da za su guduri su tafi yaki bayan da za su samu abin da zai ba su damar da kuma za su samu wani wani rabo na gari ba su ya ce a gaba sai ga Allah ya ware su a kuma wannan wannan ta ke nan Allah ya ba ku mata a cikin abin da wato gurgewar mayakan ne za su samu amma su nasara da kuwa a cikin nan wanda yake ko ba na mayaka ba ne ma da baki daya abin da Allah ne ya kawo da baki daya aka ce a duba a gani wanda su cancanta da cikin a ba su gwargwadon abin da yake ya yi musu sarauta wannan ganima da kai abu ne wanda yake kan da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sauran shari'o'i ba halarta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa an yi kace shi da abubuwa wanda ya zo a hadisin a jabir bin abdullah da ubay bin yaman da wadanda akwai suna da yawa da sarauta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubi khamsan lam yuqahunna أحد من الأنبياء قبلي أقال الله لا يرفع الله وجد أن الله يسجد على يجي تبشيري وأحيل في البلد فقال تجنيبا تجنيبا يعني Kuda ganima ya rufa wai abin da mutane suka ɗauka shi ne ganima kuma ba ba suna ɗauka ganima shi ne abin da ya zo masa wanda ba ka ɗauka ba shi. Da wahala ake samun ta. Da wani yaki abin da aka je aka yi yaki aka yi tafiya aka motsa abin hawa aka yi amfani da ƙarfi aka bujirar da kai zuwa ga halaka da shi idan aka samu wannan suka zama to ganima ga ta fi da aka sa wahala a kan saboda haka ganima yana nufin ɗaukar da aluga ba haka bane a shari'a wannan shi ne ma'anar ganima to Allah ta'ala ya tabbatar da wannan hukunci cewa kuma sun ganima kashi ɗaya cikin biyar na Allah ne ya ake yi da na Allah abinda ake yi an ambaci sunan Allah a nan wajen domin tabbata amma abin da ake nufi da na Allah wato ya nama da Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka billahi wa rasul wato mu'min na Allah ne da na manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne abin da yake rubuta da yawan malamai suka faɗi da ban wannan suka ce a abin da ake nufi da rabon Allah shi ne a ba ka a ba ka wato an samu da yake da kuma a wani kumusi ya a ɗauki wani abu da su kumusi da ake wannan da ka a ba ka wannan ba ka أن لله خمسه لا ألا وللرسول لما تقلى صلى الله عليه وسلم فتوقيه كده ليش كان تقول مسلم أن كتب تشي يعني لو قال خمسه لله وللرسول فقال الله لمن صلى الله عليه وسلم شما هو أن نعمة صلى الله عليه وسلم شما دا وانا شيء وجه مسلمين لأن إن يقوم أن ألا يباش في رواية بدأتي في باية الشيء أخذ الشيء وجه مصالح المسلمين مصلحة المسلمين شيء تعالى صلى الله عليه وسلم وجه يعني ليقول بقى kan cewa ko da gari ko da allura ce ta gari masu kawo yake domin in ka kawo da baki daya abin da nake da shi na rahona kawai a ciki alhumus alhumus bayan wato bai kai ma abin da ake baya a wato a kashi kashi ashirin cikin ɗari shi ne kawai rahona ya ce wal humus rahonun alaikum shi ma kuma sun da ke ɗauka kare da ke dawo. Da Allah sallallahu alaihi wasallam baya azumi a zai ɗauki abin da yake bukata abin da yake bukata ke daga cikin fai'u dan daga cikin dukiyar fai'u yake wara a cikin da nake ka dukiyar da wani bari daga ciki yake ware abinci iyali da na shekara da sauran kuma sai mai da shi sadaka da ibu kabi ya raba mu kuma wato bari hashi da sauran sau ka ake so na farko da Allah ya manzon su sallallahu alaihi wasallam sai mai da shi zuwa ga masarar musulmi wani zai koba da kuma dangi dangi ana abin da ake nufi da wato dangi dangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne bari hashi da bari al-musalli wanda mafiya yawan mata shi ne mazhaba Ahmad da Imam Shafi banu banu Hashim da Abu da banu Al-Bukhari banu Al-Bukhari wato yayi Abu Manaf da ta kunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baban Hashim Abu Manaf guda hudu ne da Abu Sham da Rawfan da Hashim da Al-Bukhari to Abu Sham da Rawfan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da addini da ya zo da da'awar addini sai suka ci tare da kowa wajen yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam banu hashim da banu al-muttalib da musulmi da kafin musulmi suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka da aka samu takunkumi aka je aka ce kada a yi aure da gare kada a yi saya da gare kada a sayar mu aka mai da su saniyar ware da suka zauna a shi ba a mutsari a kai wanda ya tsaya wanda ake cewa su duniya su ke nan maka da banu hashim da banu al-muttalib su ne suka zauna shi yasa lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi da ruwan kalbumu sunna ya ba su da ya tashi in ya tashi da ba kuma sai ya ba ba ruwan tashi da ruwan Allah kalbau a kan da su da mawala sai ba sai ba mu abujan sayyidina Usman da Jubair ibn Mu'min ibn Ali da sayyidina Usman daga banu Abishan ne a Jubair ibn Mu'min ibn Ali daga banu Nawfal ne sai su lokaci ya Rasulullah ta ba ba ruwan tashi كفر بنو المطلب ومو ده ايه ده جابتهم ده في ايه يا ترى ممكن انا كشيء بنو ايش بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد من ذلك والاسلام ده بنو هاشم ده بنو المطلب طب ايه الجاهليه يا مسلمين to da ga wanda ya nuna kan cewa banu hashi da banu al-muqtari su ne ake ba mu sa'a su ne ake ba mu takar wato dan ruwan manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ba da yake da ruhaji ne kawai wannan hadisi kuma hujja ne ga shafi da Imam Ahmad cewa ruhaji da ruhaji mutsari shine ake ba da fa'ida din ko saboda haka daga ciki wanda yake bukatar aure shi za a masa aure wanda yake bukatar a kunga waɗannan daga cikin ruhaji a hadisin da zaka yi mutum da naukar da wani da kuki ba da mutsari da rabi'a ita abin mutane a dubu biyu suka zo suka da su da za mu ba su ya muka je da aikin sadaka domin mu ma abin da mutane suke samu na ka san ma'aikata na sadaka a samu mana domin misali mai sauri suka je suka ga suka je suka ga wa Abbas Abbas zai ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da an ga ma Annabi sallallahu alaihi wasallam su ai sadaka ba da Annabi da mutane inna ma ya awsaqun nas yau kan mutane sannan sai ana sallallahu alaihi wasallam yake a ba su da hukum a ba su abin da za su aure wanda shi hukum yake da shi mutaka shi ne kawo mu tunani aure na da shi mutaka imamu madina abdulbarak abdulbarak imamu masallacin tarihi shi ne babban uban kungiya da aka kafa a garin madina na sai mutane da masu ke aure a tara a tsara musu sadaki a tsara musu kudin yin walima ya kuma ce kowa zai walima sai kare kawo mutum ashirin da walima lokaci a cikin sauri da wanda domin ya ne da cikin matsari da yana da cikin matsari da musulmi maslaha a al'umma ce mutane su rinka domin sun ba ka aure to wannan za ka kasance wannan za ka kasance ba za a zauna lafiya yawanci abin da ke sa a kashe shaye a ta kaɗe a ta barna a ta kashe hankali don wani idan wannan jaridar ta motsa to abin da ke ba da nuna wannan inda ake na tsauri da ke tsara zuwa da to wanda shi ne samun riko ba da mawadaci da madauki da ana ba da mace da namiji kuma duk za a raba su bi sauki a ba a tsara da kakar da ba a da su kai na a cikin yin magana da su kan da kan da bambanta wajen gado ne za a ce da kakar da su ba a da su kai domin wannan za a ba da za a ba da kuma da kuwa a cikin rahoton idan a idan a za a ba ka za a ba ka za a ba uba za a ba ka uwa a cikin rabon gado idan akwai uba dan uwa ba zai samu to saba ta wala da wannan kuma shi da ba da wannan ba rabon sa ba ba rabon gado ne dan kada mace da namiji duk da dai ake ba don ba abin da ya kwata da ake cikin mace akan namiji a wannan ba wani ya kama da barayi su ne waɗanda ubansu ya mutu ya mutu da balaga ba maza ne su ko mata kuma za a ba su daga cikin al'umma wani matakin da miskinai a aliki shi ne wanda yake da shi amma da shi shi ba to kaga wanda in kun za a ba mu miskini a fakiri kun ba da kauna amma inda an ce alfaqi da kan miskini ya mutu ke wanda wannan yake karfafa hujja ba za a ba shi hujja a wani mazaba mali mali ya ce miskini ya mutu da bukatar ta fakiri to da jamhur ba suka ce a'a fakiri ya wani ranar ba kara da miskini domin miskini duk ya samu yana da shi amma da ce ba to an aka ambace shi fakiri ya ce ni ba da yawa domin wanda yake da shi amma da ce shi ba an ce a bashi wanda shi ba da shi ba gaba ki da ya fi mutum da ba da kuma ke mutum da ba ya mutum da ba saboda aka fara da shi ba ba kuma da shi mutum mutakai abin da suke bukata na ci da sha da tufatarwa da mazauni da harkar magani wani sabi da ɗan hanya wanda kudin sa yayi to bai wa mutum za a zama wadaci amma idan ya mutu ya kudin sa yayi yana buƙatar kudin mota da zai koma gida yana buƙatar kudi yana buƙatar wajen zama to wannan suna da rago daga cikin kuma to kuma kuma sun ci kansa a suka shiga shi biya kashi farko lillahi wa rayuwarsu na biyu zaune ɗora na uku aliyyatama na hudu a mataki na biyar ibn sabi sau da haka za a saka shi kashi biyar ya zama to an gani kowa an ba shi rabarsa kowa an ba shi rabarsa duka kashi halin shugaba duka kashi halin shugaba wannan haka Allah ta'ala ya kara sauran raba su a kuma kashi hudu cikin biyar duk ba sai a raba ma su ne sai a raba ma mayaka to Allah ta'ala ya bayyana wannan hukunci yace ga wannan shi ne hukunci san wannan aka fa'ida cewa illa hu sani kullu a cikin wannan sura tana yau ne ga wannan اعلموا واعلموا ان الله شديد العقاب واعلموا ان الله غفور اعلموا ان هذا لي domin abin da ake fa'idar wanda ya iya bin mu haka da ka sani ba ba an mutu da kai to a kana cewa ka sani sai ka fada shi ta wata ran da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ba abin mas'ul badr yana dukan warbawa na wani hajji ne yana dukan yana dukan sai a nan sai ana cewa illa ma ba rasul يجيبها تقول يا أنت إحنا أعراض الصوم ذكر الله صلى الله عليه وسلم أحسن ذكر كتن يا أعراض الصوم كتن استعمل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وعزوها صلى الله عليه وسلم في الدين يعني صلى الله عليه وسلم لما أقدر عليه الدين وعنه والله الله ياتي كتيك وأحسن كتيك وأحسن ياتي ياتي كتيك وأحسن الله ياتي كتيك وأحسن كتيك وأحسن هو أمره في سبيل الله يا رب وأشاهد أنا ليس مستحيل نبقى أمر ثم أتولى السلام على الله أنا أقول لك وما أدري وما أنت وتولى ممكن شيء به ما أنت لألا يقع ممكن شيء به إلا هو مسلم لا أدري وما أنت ثم أتكفى أشتكيك وأنا شيء ممكن شيء إن يكون اعتباري لألا لأقول لك تتوقع كفاوة أقول لألا يتوقع كفاوة أقول أن صلى الله عليه وسلم شيء أول يسمى ممكن شيء أول سورة da kuma abubuwa na wato kaddara na wato kaddara da kudratillah ababen mamakin hukuncin Allah da cewa ya yi badar da cewa ya ba ku nasara tare da rashin yawan ku da rashin tare da ku da rauni da ba ku nasara akan jama'a da ku da yawa yasa yake in kun imani da Allah da abin da aka sauka abin da kuka sauka akan bawo mu yawan kokari ranar al-kokari ita ranar yakin badar haka Allah ya sa mutum yake yau da ta kan jama'a da ranar da jama'a sun shiga wallahu ala kulli shay'in qadir Allah da iko ne yake ko da da shi iko da din shine wannan nasara da ba ku ji da kai da iko akan wannan to ku ji da wannan iko ka ku bi umarnin da ne ka shine ba da karewa da wannan wallahu ala kulli shay'in qadir da
يزعمكم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى لو تواعدتم لاختلفتم العاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم وإن الله سميع عليم أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة الأخرى. يعني وما رانا يوم الفرقان يوم التقل الفرقان إلا بتكي يعيندا kuka kasance bil qudwati dunya a bangare mafi kusa da madina wa hum bil qudwati al-ukhra su kuma suna bangare wanda yake mafi gefe da madina wa mafi gefe da madina wa rabbu asala minkum shi kuma wannan aya wannan aya ne na Abu Sufyan yana kasa da ku wato yana daura da gefen ku الفاعل إلا بالفعل ولو صراعتم da kun yi alkawari da juna kun fito a kan za ku zobe alkawari a su a badar dan ayyayi na sanar kun fi juna da kun saba a cikin mi'adin naku a cikin alkawarin da kuke da kuma ɗan jirki a aka da ayyakin nan da kun saba walakin ya tafi Allah wa Muhammad ta da wakila amma domin Allah ya hukunta al'amarin wanda yake abin kai masa wani ya zai kamar haka an bayyana domin wanda ya halaka wanda ya halaka ya halaka bisa dalili wa ya haya makai an bayyana wanda ya rayu wato ya rayu da imani ya rayu ya an bayyana bisa dalili wa inna allaha la sami'un alim kuma da dai Allah wallahi me ji ne da abin da kuke faɗa masani ne da abin da kuke cikin dukkan Allah ya kasance wannan yawan Qur'ani yawan taqal da Qur'ani wanda ta kasance ranar cikin watan Ramadan ranar Juma'a ranar 17 da watan Ramadan hadisi abinda alhaka ibn ali ibn abi talib ya bayyana daga babansa da isnadi da kafi wanda shi abu mafi rinjayarwa da kan ranar yakin badar din wanda rana kuke lokacin da kuka kasance kuna bangaren yashi al'umma shi ne yashi wanda wato a irin yashi da yake tudu ne kwari har ya zama to yayi kwari ga tudun yashi kamar dutse sannan ga kwari wanda yake gangare to sannan da wani tudun a can nesa to a lokacin da Allah alaihi wasallam suna da kwarin bangaren da yake kusa da Madina wato da suka rubuta sallar da suke can ma su kuma suna can wanda yake mafi kusa da Madina domin yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da ya zo kafin ya fito a kafin ya fito a sun fito suna neman ayar da Abu Sufyan don haka ya tura waɗansu daga ya tura waɗansu daga cikin musulmi domin su gina da abin da a shi ne wanda ake cewa a a ga wanda ke ba corrector intelligent intelligent recorrector jistan yaya na ba da kan yake da suka zo suka zo ni ya bada sai suka tsaya sai suka zo da yan bada su biyu suna jima sai suka ce kana cewa ya ku zan biya ki gobe ayar da ke goyon shi kana idan aya in yanzu aka yi shi kan da ya fi shi ke nan su komai ba amma sun samu da ya fi da su da ya fi da ke so su kuma su da yawon ba Allah abin su da shi kuma da ya zo yana zuwa wannan rijiya ta yi tambaya ko zo wannan da yake ba ko sun ba da ke so to ko wannan su to su kan da ya fi da domin da ya amma ba su kuma kowa ba za a ce komai ba في أبو ذلك ينام عند الزكاة بيتين هي أبو هاشم رقم بيت كتاب رقم يمر يمر في شيء بيت قلب النبي Thank you. ya tsira da ya tsira ya tabbatar ya zo sai ya tura wa kurai cewa ku a baki a laifin ku koma na tsira ku da ku da tsira sai a fita a yake a a mun je bada mun je kasuwa bada mun kwana uku mun ci kasuwa mun sha giya mun yanka rakuma bawa kama da in mata sun yi mana waka larabawa suna ba mu cewa an takare mu muke ta saboda haka a cikin rabu ba mu tura idan kun kuma da mu kuɗa da yi kenan duka ku dafiya ku koma suke a ba za mu koma ba suke da yi bari tura gidan sa'ad ibn abi waqqas kenan gidan manzo Allah gidan aisha annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce haka zalika bari hadisi don wanda yana kuma kuma da siya shi bada ba su tura da kuma da suke da yin su kuma ana cikin haka sai aka kawo wani yara da cikin yara kuma ne aka zo da su sai aka kara abin sallah da sallah yana sallah saboda aka fi sahabbai suka koma da suke tambayar su da suke tambayar su suka gaya musu gaskiya ba su yarda ba domin so suke yi a suna so su ji a su yaran abu su biya ne ko yaran kuraishi ne ta ce su yaran kuraishi ne suka ɗauka kai ta suna ɓoye su da yake ƙaunar su shi ne su samu labarin a aya da wanda an suke tafi da zai za su shauka suka tafi su suka tafi su da wani ya kashi da za su tafi saboda an yi mu ɗan yaƙi ɗan yaƙi ko Allah ko su tafiya ga yayin ke wata alaƙar kamfama tsakanin musulmi da waɗannan waɗanda suke mutanen kwarai da wani baya kudin ne ladina a kudin ne ladina a kudin ne ladina kudin ne ladina a da ana mutum da wani ya a kudin ne ladina a kudin ne ladina to a wannan yake ne ba su kan cewar an ba su kudi kan za su iya mutu za su yi aminci da gare to da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama da albarka a shi sai shi da suke a gaskiya ba ku yarda ba da suke a gaskiya kun yarda sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a mutanen da Quraysh su su nawa ne ya ce suna ina yake suna can inda kubwa a bayan al-kubwa su kubwa bangare sun canza ne sai ce su su nawa ne ya suna da yawa في إسلام هو حب اللغة تجد السنة في إسلام يوم سنين كوانا في إسلام كان وقرنسا وقرنبوما في إسلام كان تجد الرجوع الله هو أنا سنة واحد يوم في سنة دبابي مجد أنا سنة سنة حمدانية كده قلت بقومي تكون من شريحة الحياة من يوم القومة بالتجربة بالمجرية أنا أقول أن تعمل وجه مؤاملة أتمنى الدنيا وسنة أحمد صلى الله عليه وسلم حديث هو أن بيان الشيء الذي أتت أيدينا مثل الوفاء ودع الشيء اللونة الشيء الذي كما يجري قبالة تعبير سنة بس يقال إلى صلى إلى الدعاء إلى وجه الله جل وعلا wannan Allah ko mutum sarki ya ce da fitowar da suka yi a bisa alƙawari ne zo mu sa waje ka to da sai ka domin akwai abin da ta fita waɗansu su suna ganin abin da suka fito ba da yayi ba sun fito domin su samu dalila cikin sauki saboda ce sai ra'ayi ya saba in ra'ayi ya saba a cikin yaki ba za a yi wani abu kuma da su kansu kawai shi wata kila sai su soma tunanin kai da maimakon a yaki na a zo a ci to amma saboda Allah ya riga ya hukunta al'amari ya riga ya hukunta dole sai an yi yakin ba da sai ya saba a wannan mawukin ba suka zo su sulta هو هنا تتبع فكرة فيه وبين ما قال الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء كل يوم كان مبارا واحد أولا في كل يوم كان على مدى يتشي كتوى شيئا يلي تجي يشتغل هو يجي تجي يشتغل هو يجي تجي يشتغل بعد كده كمان يشتغل يجي يشتغل وعلى يجي الله سبحانه وتعالى الله يجي يشتغل to Allah ne abu hikimar Allah a cikin nan shi ne ya ni kamar ta da ambaye ne halaka ya halaka ta da ni wato kafirci da ya tabbata ne ba ne da ni cewa da shi saboda ya da kafirci har ya mutu ya ce ko da shi domin kafirci wa ya ta man sai an bayyana ne rayuwa ya rayu da dalili ya yarda saboda wato kara addinin Allah har ya mutu da shi yasa idan aka kace mutum aure ya yi ba ta shi ya yi shaida da Allah a kan bane wanda ya ya da hayya an bari da aka da ni wanda inda ba ya in bada ba wanda ba za ka bada to wannan shi hikimar Allah shine yasa ba su yi mun ba alkawarci alkawarci juna ba kan za a ga abu abin ya zo ba kadan ba a tsammani Allah ta'ala ya ce inna Allah ala sami mutane
يريكهم الله في منامك قليلا ولو أرادهم لتوليتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ نريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور
yuridahu Allah fi manamika qalila ita ne yawan sultan ita ce ranar da Allah ya nuna maka su a cikin barcin ka qalilan yan kaɗan walau arakum kathiran la fasidu da ya nuna maka su fal suna da yawa la fasidu da kun tsorata wala da za ku fil amr da kun yi jayayya akan al'amarin yayi ayyakin ko kada ayyakin ولكن الله سلم في الله يا ملك يا كان يقول جوانا وكتابان يا أمسى يقول يكاو أمني في زمن كشي أمشي أبيه إنه عليم بذات الصدور بل الله متميل أمني في بدانا أشيبك يتفهمون المعاملة أشيبك وإن يريكموهم في التغير في أعينكم كما تكنا يا إيه ينون من خصوص يا إيه لو كان جرى في أعينكم قليلا أبيانوك سوك أني ويقللكم في أعينهم ثم يكرر سد على جنوبكم أبيانوك يقضي الله أمر كان مقصولا دم الله يحكم تأثر يوليه أبو خير الأمر وإلى الله ترجع الأمور تلك الأمر بدعاء الله في يده الله يأبت أبوه أولادي بالسفر دجدري في أن صلى الله عليه وسلم في أن لا يمنع مقامك في الشوارع في السلام إلى أولياء رسول الله saboda shi ya gaya masa akwai wannan shi ya ba ƙarfin gwiwa ga shi ma ba su da yawa Allah ya ce wala wala an mutu tafiya da su amma da ya nuna masa suna da yawa inda suke a suka adadin abokan shi ya ga wannan ya zo ya gaya masa akwai ga shi kenan duk tsorata ita ce ku tsorata kuma ku jayayya wani su ce a an yawan mu bai kan kan bai kan ya ya ji kare shi ba ita ku jayayya a cikin yaki ita ce daga cikin sanadin abin da ke kawo rashin samun nasara ولكن الله سلم أما الله لا يعلم سلم ويعلم صدقه لابد فيك وصدق لابد فيك وصدق ما يقول يا تسلوك من الله وأكيد أدرى الله جل وعلا كل يكون أبن بسلم سبب من الله كيف يكون أبن بسلم سبب من الله يسعى الله وتعالى أن الله يسلم يقوع من الله يقوع الله برد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك الله أكيد أكثر من da godewa da godiya a gare ka da duk su da gare ka sai da wato sakon Allah da duk ne a gare ka shi ne wani inda Allah sanya addu'a manzanni ke na rana a kiyama a kan sura rabbi salli salli Allah ka kare Allah ka kare saboda haka wannan yana da cikin lokacin Allah jalla wa ala da bayin sa wanda ba mu ke samu wannan sai bayin Allah mu ne na cikin innahu alimun bi dhati sudur a cikin wannan akwai nuna kai cewa Allah yana mu'amala da bayi da abin da ke cikin zuciyar abin da ke cikin zuciyar su da alkhairi sai kawo musu alkhairi da yake ya san Allah Allah ya san cewa daga cikin fito domin da suna da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya musu abin da ke kawo musu da ta yasa mutum ya sanar da Allah alkhairi a cikin zuciyar domin zuciyar Allah kun ba zuciya a wajen Allah kun ba kamar abin da kake faɗa ne abin da kake kuce da zaka ga wata rana kake a ai a ai ba ka ai ba ta san cewa kai wannan ne amma ka rinka kai ka kanka Allah ya ga sannan Allah da Allah ya faɗa abu na biyu shi ne yayin da da aka zo kuke aka yi ana da da aka zo wanda za a gauta sai ya sa musulmi sai a ibiri wa ibiri ko mutum da sai mutum a ibiri ko kalli sai nuna musu zuciyar wasu ba su yawa ba su yawa kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani a mafarki su ma su wuce kai sai Allah ya nuna musu ne zuciyar wasu ba su yawa a ce ma aka kira ba aka kira ba ko ba su yawa a kasuwa domin ne domin Allah ya ci da kowanne da cikin zafi a yaki saboda shi Allah ya riga ya ci da tsari tsarin Allah shi ke tabbata zuwa da Allah shi ne ke tabbata ko ka so ko ka yi abin da Allah ya tsara shi ke tabbata domin saboda kasa dukkan mutu don ka suke yi tsawon ɗaukaka saboda hada ma da Allah tsawon kuma domin kuma ka fi tsawon ba kasa sai ka yi to suka Allah ya domin Allah ya tabbatar da wannan eh wannan to a cikin wannan za mu duba mu ga cikin surat Ali Imran Allah ta'ala ya tsara da mu ayatun da ke alayhi ka tsara da mu ayatun da ke alayhi ka tsara ya ta fatin fi sabilillah wa ukhra kafirun yarawhum bi layli ra'ya kuna da aya a cikin wato jama'a guda biyu da suka haɗu wajen yaki jama'a ɗaya tana imani da Allah ɗaya kuma kafira ce suna ganin su ninkin biyu na ra'ayin kai a ganin ido a ganin ido wato kafirai suna ganin mu'minai minti biyu to nan kuma gashi Allah ya ce ya karanta mu'minai a idan kafirai to jami tsakanin wannan farkon saduwar sai Allah ya nuna ma kafirai cewa mu'minan ba su da yawa domin kada su ma su tsorata su tsaya don su je za su je su yaki ana fara yaki kuma sai Allah ya nuna musu mu'minai ga sunan kai su biyu domin su rauni tsoro shi sun zuciyarsu كتابه ولا وهي النسبة على عبارة تقول أنا فكرة أيوي بتناقض بني بتكاد ولا بني هو هو آية العبارة العبارة والنوم الشيء اللي بتصير في نهار الجوال لو الله تعالى يشفي وإذا كان ترجعوا الأمور لله كما يفعل نعم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة وعلموا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين
wannan tarkarwa ce da Allah yake mummune a kan yadda za su yaki tare da abokan gabansu da kuma abin da zai zaburar da su akan jarumta da wasu jarumta ne da cikin sukoki ce da ake so a cikin addini jarumta ana son ta ita ta fada da shi da ke neman tsari daga tsoro Allahu ya yi mutum da kai da zuhuri wa ko a da zuhuri wa ko Allah ya Allah ana neman tsari daga wato tsoro da ruwa domin tsoro shi ne zai sa mutum ya ga za a kashe shi amma ya kasa mutum za a kwace maka dukiya a kashe iyalan a kashe iyayen ka ba mu dukiya wannan aiki ne na rai ana son mutum ya zama yana da shiga yana da wato jarumta jarumta da za ta sanya shi a wato ya je abinda ake ganin halaka ne shi ke to amma jarumta ana so a yi ta a hori ta da ran kuke hankali akwai jarumta akwai wanka to ba wa da ake ba jarumta ta hankali matakin uku ne akwai wanka a kan gaba sannan akwai tsoro sannan tsakiya akwai jarumta to ta tsakiya ake so Allah ya ce ya yi wannan ina amon ya kuwa da suke imani ya kuwa da suke imani إذا لقيتم فئة إذا كنت وجه جماعة وتعودن يأتي سواء جماعة كافرين كل جماعة تستوى مفرد الأسباب ينفشي وضع تكتب الروح في تساوى كل أسكان المتعب ويجي الله يأمر إذا لقيتم فئة أم فئة وتعودن الكفار والجبار إن كنت هذا جماعة وتعودن أبو كلا وقتلوا أدائي فجأة واذكروا الله كثيرا وأطيعان أمره اليوم لعلهم تفلحون بدون تأمر موسى الصلاة على ولد الشيخ تأمر موسى نسام النسر أحكمتي ثم تأمر موسى نسام لي لعل جل وعلا بدون تسامون وتلالا اليوم لا يوم الاستجهاد نسرة على رسول الله وأطيعوا الله ورسوله ثم فعل تبرزنا ولا تنازعوا كذب الجاهلية فتفشلوا كذب الجاهلية تلقي وتلقي قرون الشرك المتابعة وتذهب ريحكم تذهب يجري واصبروا ربكم إن الله مع الصابرين بل على يتعلم الصابرين duk waɗannan adabu Allah ta ala ya ambata da farko su kuma dace ba da ya shigo da ba ta kace ya ga da ina wani ya shi ko da ina ko ka ka fara da wani kuma alba ya halatta mutum ya je ya yi ba ya ji ya baya ya gudu ya bar yan wasu farko ke da farko na biyu wasu Allah a tafiya ba ku ta Allah a gudu ne yawa yawan zikiri a wajen yaki yawan zikiri zikiri shi ne ibada suke shafi kowace ibada أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن مثل وأن مثل لا يستقبل لا ليس أكثره لله ذكرا وأن مثل لا يستقبل لا ليس أكثره لله ذكرا وأن مثل لا يستقبل لا ليس أكثره لله ذكرا هو الذي يسوي التعامل مع الله يرى يعني في أمر الله يرى وأن به أو أو به حاجة الدعاء لكن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء دعاء الله وأنزل الكتاب تدري السحاب وهدم الاحزاب اهدهم وانصر عليهم هذا كان سبيلا جدي يوصل يوم الانتخابات الجديدة كان سبيلا جدي كان يتوكل للإنسان كان يرقد المجرى وأقول سأقول بنيائي بخير على الرؤوس وأنا المجرى شباب نصر أكثر لأسأل الله صلى الله عليه وسلم كما أن صلى الله عليه وسلم يأتي ya kasance yana yayin da ya bada wannan addu'a tukuna ya fi sai da sai da yake kuɗa ni gudu ba da sabbin ya yi kuna ya ku mutane na ta tabbata wani ba alƙali kada ku rinka burin haɗuwa da abokin gaba ke addu'a da ta addu'a da ta Allah ya haɗa mu kada ku yi wannan domin ya ce wato jarabawa ce kuma kowa ya yi ma'afiya da yi lafiya kada jarabawa ce wasan Allah al'afiya kuma ya Allah ya ba ku lafiya wato ya ɗauke muku ya muku maganin kafiran da ɗaukun da kanka shi ne al'afiya fa idza laqitumuhum fasbiru in fasbiru fi maqam wa alam anna jannata aqrabu ila al-jannah wa qul cewa al-janna tana karkashin inuwoyi da kuma karkashin wato sai an yi sai an yi amfani da kuma aka yi amfani da ta kai za a samu shiga a jannah domin a jannah tana da irin wannan inuwa ya kada shi na kada ta kuɗi sai ga a samu inuwa to a lokacin ne a kan ya faɗi wannan addu'a Allahumma munjir da sai zuwa da shi wannan ya nuna wato muhimmanci zikiri kenan da yin addu'a da roƙon Allah a wajen sha'anin jihadi kuma yadda cewa Allah ya ce mun ga wato alkhairi da ke cikin addu'o'i musamman a cikin Allah da kuma rufi a wajen yawon gini a cikin tafiyar waraka domin a cikin Allah da kuma rufi da kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta cikin rufi da za ta tafi wa kuma kuma yau mutane sun kara musu da su ji tsoron sai ba sai a tura wa mai shi Allah ya fara da mun yi mai da Allah ko sai da ya tsaka su u wa tsaka u wa ta to ku ga ya shi ne Allah ya bar wasu lan dan ku wa Allah wa rasuluhu bidin da ta Allah da bazan sa ya ta sai ya Umar yake da da rubuna sai zuwa ya yi da Allah domin ku mutane wanda na sa ke zuwa da za a Allah ta Allah ta Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ko ba yau ba sannan na hudu wala karaba kada ku jayayya ba a san jayayya sai ta ake san ku gaba ko ka gane umarni ko ba ka gane ba me yasa zo ne yake cewa wa mai ko ku ne wanda da ga wata abu da aika da aha kawai ka ji saboda su abu a wajen so da ba a san aikata ba a san aikata ba a san aikata wajen yaki waɗannan ba a so ba a kan da ake komai kan komai kan kasa to yawanci abin da yake kawo rikici da kuma na kuma kowa ya da ra'ayi ko kowa ko yake da ra'ayi shi ya sa muke tabbun ne ke tafiya ba za mu kai a kan shugabanci da ya ba komai ba shi shugabanci da ya shi da shi ku kula da wannan da kuma da musamman samari samari saboda da Allah da ke nuni da wani zaɓi ta. Komai ya da ce wani shugabanci ba na shugabanci da na shugabanci. Domin ala akalla shugabanci yana tabbatar da wato haɗuwa kai yana tabbatar da haɗin kai cikin haɗin kai shi ne tabbatar da yunci cewa kan mu ɗaya. Kama idan babu shugabanci kowa yana da kai ba ba ba su ba yakin da aka na afirka shekara goma sha musulmi sun da suke ɗauki aka rika taimaka ma musulmi yan uwa a afghanistan don su yaƙi rosha a da ke da cikin afghanistan da dukiya da rayuka mutane su rinka zuwa daga ko'ina na duniya amma kan wasu da aka rika ƙungiyoyi kowa da rinka da ƙungiya ƙungiyoyi ya su mafiya a Ahmad Shah Masud حبيب الرحمن الشيخ حبيب الرحمن يحسن حي الرسالات كما لا تتبعها من saboda rashin shugabanci da ake sa shi hali ba a yin da kungiya kungiya daga shugaba ake guda daya in wani ya fito yake shi ne zai zama shugaba kan sun da rashin sa da mu duk wanda ya zo ku karɓa ku ɗaya kuna shugaba guda ɗaya sai fito ya ware ya shi ke kasa kasa yake tsara ne saboda shugabanci yana da muhimmanci shi ne asali ko ba zai yi wa a yi kayan da su ne ba ƙungiya ma ta da kayan to shi ya sa Allah wa kuma ta kai mana wannan wasu ya ce wala ta da ba kada ku jayayya yana da cikin mafi girman jayayya jayayya a kashe a shugabanci kowa ya ce shi ma na cikin mafi gaba duba da yake aka zuba a layi da su aka ce an aikin haji sai na Usman ya saba ya zo ya saba abinda ya ki zama da Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da yin kasar musalla a kwanakin ne da ta shi ya ba fara wa Allah ya bin masu ya ce ina ma wannan raka ni raka a cikin da zai yi da ita raka a wannan raka a yake amma ba zan sa baraka a hudu zai yi domin sabani shirki لكن الخلاف شر الخلاف الذي لا يعلم صلى الله عليه وسلم ركعه لا أمر لا أبو بكر ركعه لا عمر ركعه إلا ولا ركعه في أمر به لكن الخلاف شر هذا شر هو لكن هذا هو الشيء في بداية ولاية الله من ذلك شيء عليه كيف عليه ذلك شيء ما لم يكن حكم الإمام يرفع الخلاف hukuncin shugaba shi ne ke magana ta idan aka ce wani wanda za a kai kowa za a ce idan shugaba ya ce ba a gaba ba da za a yi haka da ya na umar lokacin da ake hajji kada wanda ya kafa wata hanyar na da ke nuna ba da sahabbai kuma da wanda suka suke da ilimin da sauran a tashi da kada wani ya kafa wata nuna ba domin kenan da abin da aka samu sabani abin da ya nuna ba shi ne ma da nuna ba shi ba ko da ɗaurin da wakili sai da wasu shi ne rashi wannan sha'anin haɗin kai da rashi da yana da muhimmanci amma yawanci wato shi ɗan yana zuwa mana ta kai cewa kowa yana so ra'ayin sa a ci shi ne yake ganin abu shi za duk ba a gani ko tsaka shi aka zo za idan babu shugaba in babu wanda yake gani a wani yin za a gani zuwa wani aiki ne ya fahimta abin da ya faruwa wajen sallar da na shiga وأنت بقبرك بالله أنا كي أنا لا كيف شيء لا يعلم على من تكون سكتي أحق جوانب الإنسان والجنات إذا أتوني يوم ونصرتني أو الإنسان وبدأ هذه أداء الكلمة وغير كل أو غير الإنسان هذا لا كان يشتغل من يجري في العيش ثم بدأ هذه الكلمة وتقول ما أنا في أكل الغوان mun tsara abubuwan mutum da jahiliya da ta addinin yana koya mana biyayya da rashin jahiliya komai tun daga kan da suka fi yi da to Allah ta'ala yake a fatarsa idan kuka jahiliya sai ku raunana a fatar shi ne tsoro da ke kawo rauni da karatu karaya karaya wanda ke fitar da ke fitar tsoro domin a lokacin da yayin da ra'ayi ya saba wani a lokacin da ke kan zai yi bayan da ke jefa wasu wasu cewa duk mutanen abin da suke kare su ba a duba wani abu ni ina da labarin da kaza shi ke nan ta haka ce kuma ne ba mutane kyakka ke mutane su kare a kowane ce shi je a dakin wani abu kuma yake abu da biyu wata saba ne ko ta suke ba ne ana wata ana da ta suke wannan kuma suke a abe ko ainihin ma'anar da iskon menene iskon ba kuma turiyar iska za ta ɗauki labarin da kai go'ina shi ne rauni shi ne tafi da zama duba a cikin sauran turiyar kuma da Allah ta nuna su ke jayayya da muke kai da rashin ittihadin kalma ya zama to ba a jin duriyar ba a tsoron ba a duk wani abu da yake kira da cikin kuɗa ka abokan gabo sannan abu na ƙarshe a cikin wannan wasiyoyi shi ne wasiyoyi dole sai da haƙuri domin ya ce yana kunshe da abin da ba a so ko a sai da haƙuri za a yi a tsari kuma sai da haƙuri za a sake yin shi domin yayin da aka kankana zafinsa ba za a so a sake kankana shi to me ma da yin wannan a samu shi ne a tsara abin da ya yi da sauƙaƙa kafin nan a nan ka tsare rai akan abin da ake abin da abin da ba a ta ci ka tsare rai akan wani kamar da muawiya yake cewa yana tunawa lokacin da yake yaki da zai yana yayin da ranka ke sauwala masa ya gudu yake a kula a kula ma ta sha a wata da makarin duk na da ɗaukar sa sai koyaushe ranka ta juya kamar ta gudu kamar ya wani ya wani lanko ba wanda ya sani ya gaba sai ce a makanin lizinci inda kike je rai kada ki bar wannan wuri ko kuma ni za a yi da kyakkyawan yabo ko kan kare shi ko a kaje shi ko a kaje shi ku ta ɗayan biyu ne in ma nasara ta ko sai ka samu yabo duniya da lahira wa in ma shahada ka huta domin da ya shahada da ba ki aje da ke tafiya ko kuma wannan shi ne hakkin da ku sai da wannan to abin da zai sanya muku zai taimaka muku da yin wannan shi ne tunawa da kai da Allah ma su faɗi Allah ya faɗi da faɗi sai da shi ɗaya da shi jin su wanda Allah ya ce ya faɗi Allah ya ce wa inna Allah ma su yi inna Allah ma su faɗi inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun ku ga sai da shi jeru kwanan wanda Allah ya ce ya faɗi wanda da Allah ya tare da shi ba a da tarrafin tarbi ba a da tarrafin yawa tare da shi ba a zaka rashin dabara a Allah domin dabara ba ta da rashin dabara Allah yayin da Allah ya tare da karfin ba karfin da bane karfin Allah yayin da kike tare da Allah na rashin ba tare da bane tare da Allah saboda haka ba abin da za a ga wa mutum da zai za da zai ba shi yarinta irin wannan wato inna Allah ma sabbi Allah ya tare da wannan ciki ma ba to sai kuma insha Allah a kafin da zai yi baya za mu kuma abubuwan da ba a so mu kasance a kansu yayin da muka yayin da muke cikin halin yaki ga abubuwan da za mu fahimta da kuma waɗansu daga cikin abubuwan da ya kamata da ya kada a kada ne ya ce shi daga wala ta rasa wata kanjaro da kuma haja ta ke baya ci gaba da jeri masu tafiya wani irin abubuwa marasa kyau da ya kamata mu kunce su wajen da mu kunce mu domin mu tabbatar da nasara a gare mu Allah ya kusa da kai wa mu tafiya da wani tafiya da Allah ya kuma mana kai ya kai ya yi wani tafiya da ta Allah ya kuma mana jagorori da wani Allah Allah sarki sura da kasa da ke son mutum da karin wanda Allah ya ya kawo da mutum ke da mutum ba Allah wanda ya rayu a cikin mantawa da kuma da wanda na fi Allah ya ba ka dauka Allah ya ba shi da kuma da ya kan ni Allah ya ba shi da kuma da ka da Qur'ani a cikin aljanna Allah ya ba shi da kuma da shi a cikin dawar